الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله منا غودي مع الله تبارك وتعالى ميكوا ميكومي وندي أزرتا منئمومي وأن باس لدياتا Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ni'imomin da da za mu zauna ba mu da aiki sai lissafinsu ba za mu iya ƙididdige su ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin littafin shi mai tsarki yana cewa wa in ta huddu ni'imatallahi la tuhsuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku ba za ku iya lissafe su ba. Allah tabaraka wata'ala ya yi mu ‘yan adam ya samar da mu ya yi mu ‘yan adam kuma ya samar da mu cikin masu imani don haka kuma ya yi mu cikin al'umma fiye na halitta sai na maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka wajibi ne mu gode ma Allah tabaraka wata'ala kuma ina miƙa gaisuwa da dukkan mahalarta bakin Allah bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da muka haɗu a wannan farfajiya mai albarka ina ce da kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi wannan munasaba da ta haɗa mu a yau shi ne maulidin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ‘yan uwa wannan alkhairi girmansa ya isa duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mai baiwar rayuwa ya samu kanshi a cikin rayayyu irin wannan lokaci kuma cikin waɗanda suke murna da farin ciki akan zagayowar lokacin da aka samu babbar rahama ubangiji tabaraka wata'ala wajibi ne jaddada godiya ga Allah tabaraka wata'ala don haka yan uwa wannan zama namu zama ne wanda yake mai albarka wanda yake cike da yadda ubangiji tabaraka wata'ala kuma wajibi ne mu riƙa sawa a cikin tunaninmu cewa ga abin da ya haɗa mu ga kuma girman abin da muka taru saboda shi to wannan sashi a cikin tunani shine abin da ke sa ittisali tsakanin zukata da hadaran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cikakkiyar saduwa alhamdulillah kuma yadda muka sani shi wannan zama da muka taru a wannan wata mai albarka watan Rabiul Awwal watan murna watan farin ciki kuma yau daren goma sha biyu ga rabiul awwal shine daren haihuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to dare ne mai girma a wajen Allah dare ne mai daraja da daukaka a wajen Allah don haka dukkan wani dare da wani ya tara wata daukaka to ya samu asali ne daga wannan dare na haihuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine uwa wanda ya haifar da dukkan darare masu girma masu daraja don haka daga cikin masana suke ginjina da girmamawa da daren litinin shine daren haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya lailatul ithnaini ماذا صافحت يمناك من شرف أشم ومن غنى كل الليالي البيض في الدنيا لها نسب إليك وأنت مفتاح الصنع فالقدر والأعياد والمعراج من حسناتك التي بهرنا الأعين yana ya daren litinin girman darajar abin da kika yi musafaha da shi ya isa girman darajar abin da kika yi musafaha da shi ya isa yace dukkan wasu darare masu girma masu daraja to suna da alaka da daren haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani dare mai daraja duk wani dare mai alkadari yana da alaka da daren haihuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka ya dauko yana cewa fal qadr wal a'yad wal mi'raj min hasanatika allati baharna al ayuna watan daren lailatul qadri daren isra'i da mi'raj daren idoda guda biyu sallar azumi da sallar layya waɗannan darare ga baki ɗaya hasanatun min hasanati daren haihuwar manzon Allah ma'ana yana daga cikin abin da wannan daren ya haifa domin da ba a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ba a samu daren lailatul qadri ba da ba a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai da ba a yi isra'i da mi'raji ba da ba a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ba a samu idin sallar azumi da idin sallar layya ba ashe kenan duk waɗannan darare masu girma masu daraja daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya haifar da su don haka yake cewa fal qadru wal a'yad wal mi'raj min hasanatik allati baharna al ayuna yana daga hasanatu dinki ya ke daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rinjayi dukkan idanunsu ga hasken hasken yana da ƙarfi wanda ya rinjayi idanunsu gani don haka ƴan uwa zukatanmu su cika da ganin girman abin da muka haɗu saboda shi shine watan bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan daren ne aka samu sayyidul wujudi وعلم الشهود صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الله يبينا يي بروزي أتكن ونن آلم gabaki ɗaya a wannan sura ta ɗan adam don haka daren yana da girma yana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wasu idan an ce daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi lailatul qadri sai suna ganin lailatul qadri watan ya za a ce watan daren haihuwa annabi sallallahu alaihi ya fi lailatul qadri gashi kuma lailatul qadri Allah ta'ala na cewa khairu min alf shahrin to ai shi lailatul qadri dai Allah ya yi mana bayanin menene sirrin da ke cikin lailatul qadri lailatul qadri a ciki ne Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an sannan kuma inna anzalnahu fi lailatin mubarakah mun saukar da alkur'ani a dare wanda yake mai albarka lailatul qadri kenan wasu kuma su ce mata lailatul qadari daren gwargwadawa fiha yufraqu kullu amrin hakim a ran nan ne Allah ta'ala yake budget na dukkan halitta a na shekara a ran lailatul qadri ake wannan budget din na dukkan arziki da rahama halitta gabake da to sannan kuma Allah ta'ala ya ce daren lailatul qadri mala'ika mala'iku gaba ɗai da mala'ika jibrilu suke sauka a cikin wannan dare to amma daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta Allah gabaki ɗaya ainur rahmatin rabbaniya in tsan rahama Allah da Allah ya ba halitta kyauta wanda da gare shi ya samar da dukkan wata rahama a ran nan ne ya sauka a wannan alam wanda samuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ana maganar ta ba a maganar mala'iku ba a maganar dukkan wata halitta ma gabaki ɗaya in ana magana darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka dai duk wanda zai muƙarana zai tabbatar da cewa wannan magana haka take daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da shi a cikin wannan alam to mafifici ne daga dukkan darare hadda lailatul qadri domin in dai ka yi imani cewa babu wani abin da ya kai manzon Allah daraja da alƙadari a wajen Allah to lallai ko daren da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane daren da aka samu kowane irin alkhairi ya fi kowane irin daren da dukkan wani alkhairi komi girman shi ya sauka a daren to manzon Allah ya fi shi saboda haka wannan dare mai albarka rayawa ce ta wancan daren da kuma sirrin da aka dosano daga wancan daren saboda sirrin munasaba yan uwa kamar yadda muka sani ba mu taɓa mancewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma babu ranar da zamu mance da manzon Allah babu radda mai imani zai mance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da a kowace watan wanda yake ordinary wanda bai jika ba a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam amma dai musulmi ne kuma yana ba da farillai to kullun yana ambaton annabi sallallahu alaihi sallam sau da yawa za a yi kiran sallah a ambaci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam a je a yi alwala a cikin alwala ƙarshen alwala za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a zo a tada sallah in za a bude mabudin budewa a shiga sallar shine iqama sai a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ka fara sallar sai a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an kare za a yi sallama a hita cikin tahiya sai a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sallar farilla ɗaya kenan sai an yi haka a zahar an yi haka a la'asar an yi haka a magriba an yi haka a isha'i an yi haka a subahi salloli biyar kullum sai an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam to ya za a yamance da manzon Allah banda waɗanda su suna da alƙawalin yi ma annabi salati kullum wasu adudda su ba a maganar su to don haka dai mai imani bai taɓa mancewa da manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to menene ake a cikin Rabiul Awwal abinda ake a cikin rabiul awwal wata raya munasaba ita ko raya munasaba sunna ce ta Allah Allah subhanahu wata'ala shi ya koyar da mu raya munasaba an saukar da alqur'ani a cikin ramadana a cikin daren lailatul qadrin da ake samu a ramadana a ran nan ne aka saukar da alqur'ani watan zuwa baitul izza a saboda an saukar da alkur'ani a cikin wannan lokaci a wannan dare a wannan watan sai Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta raya wannan watan da ibadu raya wannan watan da ibadu wannan sai ya zamo kiyaye munasaba ai azumi bayan an yi azumi sannan kuma a zuwa ita qiyamul layli a raya shi da karatun alkur'ani da sauran ibadu duka to kaga raye watan ramadana da ibadu kiyaye munasaba ne to don haka dukkan malamai waɗanda suke na sunna matabbata sun tabbatar da a raya watan rabi'ul awwal da ambaton annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan sunna ce matabbaciya yan uwa wannan alkhairi da aka samu a cikin wannan wata ba zai yi watan ya wuce haka nan ba ba tare da an girmama watan ba domin wannan wata ya isa zama sha'ira min sha'irillah domin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa man yu'azzim sha'irallahi fa innaha min taqwal qulubi watan girmama sha'ira daga sha'irullah alamomi na addinin Allah watan da aka samu fiyayyen halitta shine cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda ya zo da shari'ar da ta yi nuska ta shahe dukkan shari'o'i ga baki ɗaya shi ne sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aikan watan haihuwar shi wanda shi ne mabuɗi na shahe kafirci ga baki ɗaya aika ya isa zama sha'ira daga sha'irun lahi mu lura mu fahimta wasu duwatsu ne guda biyu waɗanda a wata baiwar Allah ku yangar annabi Ibrahimu alaihi salamu hajar ta je ta yi watan ta yi kai da komo ma'ana sa'ayi tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu na safa da marwa waɗannan duwatsu guda biyu na safa da marwa suka yi ta kai ta komo a kansu saboda ta kai ta komo ta hau wannan dutse na safa ta sauka ta je marwa sai Allah ta'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah sani dai safa dutsen safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah alamomin addinin Allah to saboda haka in dai dutsen safa da na marwa sun zamo alamomin addinin Allah to ya za ka yi da lokacin da aka samu fiyayyen halitta wannan fa sai da hajar ce ta hau ta kai ta komo ta kai ta komo tana wannan sa'ayi sai Allah ta'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah to ya za ka ce da watan da aka samu fiyayyen halitta sai na maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka girmama girmama wannan wata girmama alama ce ta addinin Allah kuma alama ce ta imani zalika wa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala mu dai san girman irin wannan lokaci yana cewa wa zakkirhum bi ayyamillah watan ku tunatar da su ka tunatar da su da kwanukan nasarori na ubangiji da yake ba annabawa abinda ake ce mu ayyamullah kwanukan da Allah tabaraka wata'ala ya ba annabawa nasara akan makiyansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara akan makiyasu ne kafirai a an yi badar an yi uhudu an yi fatu makkata an yaƙoƙa da yawa waɗanda aka samu buɗi da yawa to waɗannan duka ayyamun lahi ne to wannan haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine munasabar da ta samar da duka waɗancan ayyamun lahi don haka kafin kai magana badar kafin kai magana uhud kafin kai magana fatu makkata kafin kai magana yaƙin kaza yaƙin kaza yaƙin kaza to ai duk sai da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam sannan waɗancan yaƙoƙan suka samu don haka ayyamun lahi in ka tashi bada a watan amsa ayyamun lahi na farko shine lokacin samu sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam don haka lokaci ne mai girma lokaci ne mai daraja wanda duka masu imani suna murna suna farin ciki da zagayowar lokacin da aka samu fiyayyen halitta duwatsu da itace suna murna suna farin ciki da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aikan mai imani ko bai taru ya yi maulidi irin haka ba a ya samu zuciyar shi tana cike da murnar irin wannan lokacin aka samu arrahmatul muhdatu irin wannan lokacin aka samu tsintsar rahama Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu kyauta a irin wannan watan ne aka same shi a samu mai imani na irin wannan sawarawa cikin zuciyarsa cewa irin wannan watan aka samu fiyayen halitta sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma a irin wannan watan Allah tabaraka wata'ala ya tsamar da watan halitta daga duhun kafirci zuwa hasken imani daga duhun jahilci zuwa ga haske na ilimi daga duhun watan shirka zuwa ga haske na tauhidi ɗayan ta Allah tabaraka wata'ala don haka zaka samu in ana bin littattafai na sira zaka ji suna bayanin daren da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da namun daji da dabbobi na gabas sun rankayo sun yo yamma na yamma sun rankayo sun yo gabas duka suna taya juna murna da farin ciki an samu fiyayyen halitta wannan haka yake a cikin duka littattafai to kaga dabbobi dabbobi dukkan abin da suka samu na rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da dan adam ya samu ya fi nasu abin da dan adam ya samu ya fi nasu abin da mumini ya samu ya fi nasu don haka kullun Allah tabaraka wata'ala bai gushe ba yana ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tsar rahamarsa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sai dan ka zama rahama ga talikai duk abin da ba Allah ba manzon Allah rahama ne gare shi haba yanzu dan an taru don ambaton wannan rahama ai ba ma wai maganan wata magana ba a'a haƙƙi ne aka sauke haƙƙin manzon Allah ne aka bayar lalle haƙƙin annabi ne a zauna a yi bitar darajojinsa haƙƙinsa ne wannan kuma wajibin da Allah ya ɗora mana ne mu yi bayani akan darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam da haƙƙoƙansa don mu tunatar da junanmu domin mu gyara domin mu san cewa tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi sallam akwai dokoki da haƙoƙa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce mu da mu kiyaye don haka maulidin annabi sallallahu alaihi sallam makaranta ce da ke karantar da irin waɗannan abubuwan domin duk mai imani ya ji cewa ga yadda manzon Allah yake gare shi ga kuma yadda ya dace ya ɗauki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam don haka wannan dare dare ne wanda yake cike da alkhairai musamman ga dukkan masu imani Allah tabaraka wata'ala yana ma annabi kirari da cewa wa rahmatul lil ladina amanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga mu'minai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam rahama ne ga mu'minai sannan ya ce bil mu'minina raufur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raufu ne mai tsananin tausayi rahimu ne mai tsananin jin kai ga mu'minai alaihi salatu wassalam saboda haka wajibi ne watan zama a yi ta ambatan darajoji da, da, da mu'ujizozi da hasa'isu na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma a yi yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda wannan yabo an yi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi har ya yi kyauta da wani abu mai tsada mai girma mai daraja shi ne bargo a yabi annabi sallallahu alaihi wasallam har ya yi kyautar bargo a yabi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni a yabe shi a nemi izini a yabe shi ya ba da izini a yabe shi duka ya zo a cikin littattafai na sira cewa an yabi manzo Allah a gaban shi ya ji daɗi ya yi umarni a yabe shi kuma ya ji daɗi aka neme shi izinin ayabe shi kuma watan ya bada umarni na ayabe shi alaihi salatu wassalam saboda haka ba wani abu ake yi ba a taron maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam illa wannan abubuwan da an yi a gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kuma manzon Allah ya ji dadi sayyidina Abbas wata rana ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kai mai izini in yabe ka manzo Allah ya ce na ma izini ammu ya baffana na ma izini ka yabe ni daga nan sai na abbasu ya dau min qabli ha ibta fi zilal kamar yadda zamu ji yanzu insha Allah cikin karatun mu to kaga sayyidina abbasu baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yake neman izinin ya yabi manzo Allah manzo Allah ya mai izini to saboda haka watan dukkan abin da wannan mazauni ya tarar alhamdulillahi yardajje ne a wajen Allah yardajje a wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yardajje a wajen dukkan bayin Allah na kwarai duk bayin Allah na kwarai watan Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun dau sanfa domin duk abin da zamu zauna mu faɗi a wannan dare koyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shekara ashirin da uku yana saukar da alƙur'ani alƙur'ani cike yake da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kafin alƙur'ani attaura linjila sauran littattafai duka watan sun tarar da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da faɗin darajojin shi da matsayin shi a wajen Allah subhanahu wata'ala kaga kenan duk wanda zai buɗe baki ya yabi manzon Allah duk wanda zai buɗe baki ya faɗi wani abu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam koyi yayi da mahalicci don haka daga cikin shugabanni magabata yake cewa ma za a sashu ara'ul yawma tamdahu min ba'di ma madahat hamim tanzilu na ga mawaka sun ba zama akan su yabi manzo Allah to me za su ci bayan Allah ta'ala ya riga ya gama duk abin da za su faɗi na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga su yace mada hakka ayatul kitabi fama asayusni ala aliyaka nazmu madihi wa idza kitabullahi asna mufsihan kana alqusuru qusara kulli fasihi ayoyin alqur'ani fa ne ke zuba irin zubar ruwan marka akan darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ayoyin alkur'ani littafin Allah zai bayyana karrena yabonka bi yabon mai yabo a nawa yake in ana magana abinda ayoyin alkur'ani suka kunsa na yabon manzon Allah yace babu maza yace idza wa idza kitabullahi azna muftiyan kana alqusur qutara kulli fasih ai duk watan kurewar mai fasaha da iya yabo nashi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kure malejin fasahi sai a ce ka kasa alqur'ani ya wuce nan duk abin da ka faɗi alqur'ani ya wuce nan don haka mu san girman abin da ya tara mu a wannan wuri mai albarka shine ambaton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ce babbar ibada babbar ibada da an ce ambaton Allah ba abin da yake ba biyo bayan ambaton Allah sai ambaton manzon Allah wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam zai hau minbari sai aka ga yana murna yana karsashi yana jin dadi sai ya rasulullah mun ga kana murna kana karsashi kaman fiye da yadda ka saba to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace me zai hana ya zanka ban yi murna na yi farin ciki ba yanzu mala'ika jibrili ya taho yanzu yanzu ya zo ya yi man bishara cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man bishara cewa duk wanda ya ambace ni Allah zai ambace shi duk wanda ya ambace ni Allah zai ambace shi kaga da Allah ta'ala ce fadkuruni azkurkum ku ambace ni in ambace ku sai da ya tabbatar ma manzon Allah haka duk wanda ya ambaci manzan Allah sai Allah ya ambace shi to akwai darajar da ta kai wannan don haka cewa mun taru ne a wannan domin mu ambaci ambatan da zai ja mana ambatan ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda zai jawo mana ambatan ubangiji tabaraka wa ta'ala muna fatan Allah ya muna muwafaka wannan zama ya zamo muna tare da ruhaniyar sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mana ruhaniyar manzo Allah ya zama ta zama tare da mu a cikin wannan zama tun daga farko har ƙarshen sa idan manzo Allah yana tare da mu idan manzo Allah ya zama tare da mu a cikin wannan zama mun ci riba wadda babu kafara bayan ta wannan abin da muke fata muke guri kenan a irin wannan zama Allah ya mana muwafaka alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan a takaice shimfida ce kamar yadda aka saba ana wannan shimfida a duk lokacin da za mu gabatar da watan wannan zama za a yi muƙaddima domin mu san menene ya haɗa mu a wannan zama kamar yadda aka saba ana karanta tahni'a wadda maulamu shehul islami wa sa'adatul anami yake raya wannan darare na rabi'ul awwal da ita to kuma wannan sunna insha Allah muna rike da ita zamu fara watan da abinda maulamu shehul islami wa sa'adatul anami shine mujaddidin raya ambaton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shehu ibrahim radiyallahu anhu ya jaddada sha'anin maulidi watan sako da lungu ko ina da ko ina ya karaɗe duka shugabanninmu sun ɗauko maulidin nan ne daga maulamu shahul islami wa sa'adatul anami shehu ibrahim ya sa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu sannan al'amari ya cika duniya na jaddada raya wannan darare ana yi a koda yaushe shekaru ɗaruruwa amma jaddadawa ya zama ko ina ka tafi ba abin da ake sai taron ambaton manzan Allah ba abin da ake sai taron ambaton manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam babu alkhairin da ya wuce wannan muna fatan Allah ya muna muwafaqa alfarma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا ما كان يقرأه شيخنا وسيلتنا إلى الله القطب الرباني والغوث السمداني صاحب الفيد التجاني الشيخ إبراهيم بن الهاج عبد الله الكولحي التجاني عند استهلال الربيع النبوي في ليالي بعض الوظيفة كما كان يفعل مثل ذلك سيدنا بد بن سيدين العلوي رضي الله عنهما آمين ونفسه من قبلها طبت في الزلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقات ألجم نصرا وأهله الغرق وردت نار القليل مكتسما تجول فيها فلست تحترق تنقل من سالب إلى رحم إذا مضى علم بدا دبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف ألياتها تهنطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نقترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والماده أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم متى يبدو في التاج البهيم جبينه يلو مثل مصباح الدجى المتوقد ومن كان أو من ذا يكون كأحمد نزاما لحق أو نكالا لملهد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوه ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخذي به الناقة العزماء متجرا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم وفي أطافيه وأصناع بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسقى الجمام بوجهه ثمال اليتامى إثمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل منزه عن شريك في محاصنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمين دامت دعته النصارى في نبيهم واكن بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناصبت قدره آياته عظما آي اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعي الأقول به حرصا علينا فلم نرتب ولا نهم آي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد سجيرة وتكل الطرف من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما فاقت ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبى محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبديع الإيجاد براءة الاستحلال ومن خاتميته براءة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بهر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان هجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وإراذ ملكك وخزائن رحمتك ودليك شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والصبر في كل موجود أين آناء أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سواه قال بد بن السيدين يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات الأولى بإذن ربه العلي ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات الأولى بإذن ربه العلي تهنئة ربيعي بمنهة شفيعي بمنطق لبديعي أمي بها محمدي صل على خير الأنام من الحمد لله على السماوات العلى أهلا بشهر المولد شهر العلا وسنة شهر النبي أحمد شهر الربيع الأول صل على خير الأنام من على على السماوات العلى بإذن ربنا قد خص بالربيع إذ كان كالربيع بالعدل والشفيع بكل خاص مؤمن يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات الأولى بإذن ربه العلي أهلا بشهر الكره شهر الذهاب الكره وفخرنا والمره شهر النبي الأفضل يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلى بإذن ربه العلي شهر الفلاح والسرور شعر به ساد الدهور هو الشهيد بين الشهور متوج مكلف يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلى بإذن ربه العلي على بشار الفاتح إغلاق كون الفاتح مرهوس بالفواتح وهذا كان الملل يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلى بإذن ربه العلي أهلا بشهر الخاتم شهر نبي الآزم وفاته وخاتم وآخر وأول يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلى بإذن ربك. أهلا بشهر الآخر الهاك شهر العامري العرب شهر الظاهر بكل ya yi girma وقت.
wanga yi an samu saboda zai kokare wanga صل على خير الأنام من على على السماوات العلى بإذن ربك. أهلا بشعار الهادي لمنهج الرشاد وقائدين وحادي إلى الطريق الأمثل يا ربنا صل على أنام من على على السماوات العلى من أهلا بشهادة سيدي لأملي وأزولي هذا سابق سودتي يوم اعتزال الرسل يا ربنا صل على خير العناء بمن على على السماوات العلى بإذن ربه العليم وقد كفاها كلها أعباءها وكلها بقوله أنا لها عند افتتات الوجل يا ربنا صل على خير الأنام لمن ألا على السماوات العلا بإذن ربه الذي فيا لها من خطة جوابه بالحطة بربه سلتحدى واشعل ليلة ولي يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي أهلا بشعر المصطفى صبوات كل مصطفى وخير آل الصفا من ملك أو مرسل يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي وشعر خير الخلق شعر جميل الخلق شعر عظيم الخلق في المهتم المنزل يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي شعر الذي آثره إله وأثاره منه به خيره عند الكبار الأجري يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلى من العلي. شعر الذي ما زعقت ومن له اللهن فقط عليه جبريل هفان بكل نور مهتدي يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي أهلا بليل اثنا عشر فيه ويومه الأغر ولي ذلك السهار ونور أمسه الجليل يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي أهلا بكل ما ظهر من خالق يعي الفكر فيه كرامه البصار إلى مقامه به العلي يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات السماوات العلا بإذن ربه العلي وما رآه من عجب آمنة حين حين نصب نصب صبابة ثم ترى بسجدة المبتهلين يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربي العلي كما تدل الزهور كما ترى العصر فيه وهل الكسر بالصنم المجسد يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربه العلي وغابت البهار وجفت الأنهار من أجله والنار قد دفئت من خجلي يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربه العلي وجنهم في نكد لرميها بالرسل وعزلها أمر أبي من أجل كبير الرسل يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربه العلي ورنة شيطان جرى عظيم الشأن بنوبه البرهان لعظم ما به ابتلي يا يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربي العلي المن ذل إفضالي بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي ألم يوم عيدي مرسله من عيد قد حل في المولود فيه مهل الزهري يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربي العلي وتابع لولادا وما أتاه الزادا من وفق ما أراد إلهه في العزل يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي على اليوم السمي محمدا خير اسمي رمزا لما انا الاسم من جده بينجلي يا ربنا صل على خير الانام من الا على السماوات العلا باذن ربي العلي بحمد الاولين له والاخرين فكان ذا يقينا من الكريم المبتلي يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي على بيوم اثنين مولد ثاني اثنين وعد سر لقولي صل على خير الأنام من ألا على سماوات العلا بإذن ربه العلي أكرم شهر العجمي إبريل شهر الكرمي أكرم آل الحرم مولد تغيير مرسلي يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على سماوات الأولى بإذن ربه العلي أكرم بيوم صار عشرين واستنار لمن هوى البحار وكبرة من منزلي يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه الأليم أكرم بشعر النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإنسان والكامل المكمل يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربي العلي أتمت الليالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربي العلي تهنئة الربيع بمدحة الشفيع بمنطق البديع أو بها محمدي يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي أبقي بها لجمع به يوم ونيل قربه وبثه بربه وما رضاه أملي يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي وكتب لي بالحسنى والدمع لي في الحسنى لدى المقر الأثنى مع الرفيق الأفضل يا ربنا صل على خير الأنام من ألا على السماوات العلا بإذن ربه العلي وكلنا وليا وناصرا هديا لا نستشيق قويا بجاه عودك العلي يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربه العلي صلى وسلم الإله عليه أفضل صلاة ما دام كونه إله من أبد الأزلين ربنا صل على خير الأنام من على السماوات العلى بإذن رب العليم وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكملين يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلى بإذن رب العالمين بجاههم يا إلهي اغفر لنازمها واصنع لقارئها وللذي حضر وأمهم بخفي اللطف وكفهم نوائب الدار ما آفاته الكدر أجب دعاءهم وأجر بالذي طلبوا بجاه أعمل مع أصحابه الخيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين